بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa masu albarka na sake yi mana barka da warhaka a cikin wannan silsila ta mai taken ahadisul akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya saka mishi da alkhairi malam yana mana magana akan wato gaba ta biyar cikin gabobin wannan littafi mai albarka a cikin darasinmu da ya gabata wanda shine mai lamba ta sha uku wannan kuma shine lamba ta sha hudu insha Allah malam yana mana magana akan silatul arham wato umarni da aka yi akan sada zumunta da kiyaye haƙƙinta da taimaka wa 'yan uwa da sanya su cikin mutane makusanta waɗanda za ka dinga hulɗa da su ya kawo mana hadisin albara ibn azib wanda wani mutumin ƙauye ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya karantar da shi abin da zai sa shi ya kusanci aljanna ya kuma nesanta shi daga wuta daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi bayani akan abubuwan da zai yi ya samu irin wannan ainihin wato tsira za mu ji sharhin wannan hadisi daga malam insha Allah daga inda yake cewa hadha babun rafi'un min abwabil khairi wa manzilatun aliyatun min manazil silatir rahim yace wannan wata kofa ce mai fadi madaukakiya daga cikin kofin alkhairi kuma wani bugire ne madaukaki daga cikin wato ayyukan sada zumunta بأن يكون الإنسان من شدة عنايته بصلة الرحم أن يصل الرحم الظالم ya zama mutum an ya sila zar rahimin zalimi ya zama mutum saboda kulawarsa da, da, aikin alkhairi ya dinga sada zumuncin hatta ma'abocin zumunci wanda ya zalunci shi mutumin ai man urifa bi zulmi sawa'un lahu aw lil akhari wanda aka san shi da mugunta sawa'un yayi maka mugunta ko yana wasu لأن صلته قد تكون سببا في امتنائه عن ظلمه saboda sadar masa da zumunta tana iya zama sanadiyar ya daina yin wannan zalunci au khiffati hiddati zulmihi ko ta rage masa tsananin zalunci wa itfa'i jamrati sharrihi ko ta ta kashe garwashin sharrin sa wa azahu da cutar wasa ga mutane bi khilafi idza ma quti'a rubbama zada sharru sharra sabanin idan mutum yana aikata munanan abubuwa yana zalunci idan kowa ya fita batunsa to ba mamaki ba sai ya ƙara zalunci akan wannan zaluncin da yake wal adha adhan ya ƙara cutarwa akan cutar wanda yake wasilatu zirrahim zalim huwa amalun bi qaulillahi ta'ala wanda ke sada zumunci da ma'abocin zumuncin sa wanda yake azzalimi aiki ne da faɗin Allah cikin fussilar da Allah ya ce idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim Allah ya ce ka tunkuɗe duk wata barna ta hanyar kawo abin da yake shine mafi kyau idan kana haka sai kaga wanda tsakaninka da tsakanin shi akwai gaba ya wayi gari ya zama masoyi wanda yake mai matuƙar ƙauna wa an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'u rahmin muttafaqun alayhi malai ya sace kuma mana hadisi wanda ke cikin bukhari da muslim daga sahabi jubair dan mut'im Allah ya kara masa yadda inda yake cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la yadkhulul jannata qati'u rahmin mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba muttafaqun alaihi bukhari ya fitar da shi a lambar hadisi na 2984 da muslim a lambar hadisi na 2556 malam yace wa hadha fihi bayanu idami ismil qati'i wannan hadisi yana bayani akan girman laifin girman zunubin mai yanke zumunta wa tahzirun shadidun min alqati'ati da kuma jan kunne mai tsanani akan yanke zumunci wa annaha shu'umun kulluha cewa kuma yanke zumunta shu'umci ne mummunan aiki ne ga baki ɗayansa wa madarratun kulluha kuma cutarwa ne ga kai wa aqibatuha alal qati'i wa khimatun fid dunya wal akhirah kuma ƙarshen al'amarinta akan mai yanke zumunta to al'amari ne mara daɗi a duniya da lahira fahiyya mujibatun lil khusran za ta jawo mutum asara wa mu'aqibatun lil hirmani fid darain za ta jawo mutum kuma a haramta mai samun tsira a duniya da lahira wan nafyu fi qawlihi ya zo da nafyu wato korewa da aka ce la yadkhulu yace litta'abidi in kana mustahillan wa, wa, وللدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر wato shin ba zai shiga ba ne har abada ya ce idan ya kasance ya halasta haka wato ya halasta haram kenan sai ya ce ma'anar shi har abada ba zai shiga aljanna ba idan ko ya kasance yana yin wannan laifin na yanke zumunta ne saboda sakaci da wasa da addini alhalin yana sanar cewa wajibi ne to wannan sai ya zama kenan wato zai shiga wuta amma daga baya imaninsa zai tsiratar da shi shine ma'anan wa in kana mutahawilan bi hadal amri mufarritan fi hadal wajib mudayyi'an yana mai tozartarwa li hadhihi ta'ati allati amarahu Allah tabaaraka wa ta'ala biha yana tozartar da wannan da'a da Allah ya umarce shi da ita wa inna ma yadkhuluha dukhulan mutaakhiran ba'da ghairihi min ahli almunafasati fil khairat zai zo ya shiga aljanna ne daga baya a makare bayan sauran mutane da suka yi ta gaggawan aikin alkhairi a nan duniya wal muhafazati ala ta'at mutanen da suka kiyaye ibada bayan sun gama shiga wal bu'du anil ma'asi wal atham mutanen da suka guje ma saban Allah da laifuffuka wa rubbama marra bi marhalati ta'dhibin qabla ad-dukhul babu mamaki kuma kafin ya shiga aljanna to sai ya sha wata azaba ta musamman لأن أصحاب المعاصي التي هي دون الشرك والكفر بالله تعالى أمرهم يوم القيامة وشأنهم أنهم آه تحت مشيئة الله yake saboda masu laifuffuka da masu ainihin wato da masu saɓon Allah al'amarinsu a wurin Allah ya kira na alkiyama mana zai iya shiga aljanna daga baya a makare zai iya kuma fuskantar azabtarwa a kafin ya shiga aljanna kuma al'amarin shi na ga Allah maɗaukakin sarki tun da ba shirka yayi ba idan Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so kuma ya masa azaba gwargwadon ayyukansa fa in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum wa in azabahum fa innahum la yukhalladuna fi nari idan Allah ya musu azaba amma ba zai dawwamar da su a wuta ba da annal khuluda fi nari lil kuffari wal mushrikin saboda tabbata a wuta dawwama a wuta wannan ya shafi mushrikai ne da kafirai amma musulmi baya dawwama a wuta koda ya shige ta saboda sabo wa na bi ayyuba sulaiman sulaiman maula uthman ibn affan kala جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطئ رحم لما قام من عندنا yace wata rana Abu Huraira ya zo mana da yammaci ranar Alhamis an shiga daren Juma'a wato ranar Alhamis da dare kenan kamar da Hausa da ya zo sai ya ce duk wanda ya san anan yana zaune alhalin yana mai yanke zumunta to ya tashi ba wajen nan falam yakun ahadun hatta qala thalathan ba wanda ya miƙe har sai da ya maimaita su uku cewa ina gaya muku duk wanda ya san cewa yana da matsala da danginsa ba shi da mutunci a cikin ƴan uwansa yana yanke zumunta to ya tashi ban majalisin nan har ya faɗi haka babu wanda ya tashi fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanataini fadakhala alaiha faqalat lahu yabna akhi ma ja'a bika قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كذا وكذا duk da ba wanda ya tashi to amma akwai wani saurayi sai hakan ya zama wa'azi gare shi yana da wata yar uwar babansa wanda rabin da ya ziyarce ta fiye da shekara biyu saboda sai ya tashi daga wannan majalisi sai ya tafi gidanta ya kai mata ziyara ko da ta gani sai ta ce a'a ya kai dan gidan dan uwana yau kuma lafiya na ganka a gidana sai ya ce mata ai wallahi gwaggo kinji kinji Abu Huraira ne yi mana wa'azi a kan sada zumunta sai na tuna cewa ya kamata in sada zumunta da ke. Qalat sai ta ce, Irji ilaihi fasalhu, lima kala zaka. Ce to, ai ya kamata ka koma ka tambaye shi me yasa man me yasa ya faɗa haka ko yana da wani wato hujja ne ko wani hadisi na musamman daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Qala da aka baka tambaye sai ya ce samitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya ku. Annabi ne naji yana cewa inna a'mala bani adama tu'radu 'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ashiyata kulli khamisin lailatal jumu'a yace lalle Nabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ayyukan mutane gabaki ɗayan su kowane mako ranar alhamis da dare ana zuwa a yi presenting ɗinsu a gabatar da su ga Allah Ubangiji. Fala yakbalu amala qati'i rahimin wanda aka kawo aikinsa a cikin wannan tawaga sai zama da cewa wane yana yanke zumunta sai Allah ya ce wannan ba za a karba ba sai a yi rejecting ɗin ayyukansa rawahul bukhari fil adabil mufrad imam bukhari ya fitar da wannan asari wannan hadisi da wannan kissa a cikin adabil mufrad a lamba hadisi na 61 لم يحب أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الوقت الذي تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل أن يكون بينهم قاطع أبو هريرة baya so a ce a daidai lokacin da ake can ana ba da rahoto akan ayyukansu a lahira ya zama shi kuma anan yana zaune majalisi guda da mai yanke zumunta wa arada bidhalika an yunabbiha alhadirina in kana fihim qati'un an yatruka alqati'a kuma ya amfani da wannan dama ya tuna musu idan a cikinsu akwai mutumin da yake yanke zumunta abu hurairah yana tuna musu dan su daina wannan yanke zumunta din wali hadha qama ahaduhum ta'iban kaga kuma an samu nasara shi wannan saurayi ya miƙe ya je tuba wa wasala ammata hullati kana qad sarama hali muddat sanatayn ya je sada zumuncin wannan gwaggwata shi wanda da ya riga ya fita batun tafiye da shekara biyu wa qad thabata fi sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yana nan a cikin sahih muslim a lamba hadisi na 2525 da 65 afwan cewa Abu Hurairah ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuftahu abwabul jannati yawmal ithnain wa yawmal khamis ranan kowace litinin da alhamisuwa ana bude kofofin aljanna fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'a sai a gafarta ma dukkanin bawan da baya ma Allah shirka illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi shahna babu wanda za a ki gafarta masa sai mutumin da ya kasance tsakanin shi da ɗan uwansa akwai wata gaba akwai wata kullalliya akwai wata jiƙaƙƙiya fa yuqalu sai Allah ya sa a ce a sanar anziru hadaini waɗannan a dakatar da ainihin wato ayyukansu hatta yasṭaliha har sai sun shirya anziru hadaini hatta yasṭaliha anziru hadaini hatta yasṭaliha muslim ya rawaito shi kamar da muka ambata fa idza kana hadha baina umumil muslimina in ya zama tsakanin musulmi da musulmi gama garin musulmai akwai wannan matsalar fa kaifa idza kanat ash-shahna baina dhawil arhami to ya kake gani idan ta kasance tsakanin mazuwa dangantaka la shakka annal amra a'zam babu shakka al'amarin anan sai yafi girma wa ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala ihfazu ansabakum tasilu arhamakum ku yi ƙoƙari ku kiyaye dangantakar ku kusan alaƙar ku da wane da wane da wane don ku dinga sada zumuntar ku fa innahu la bu'da bir rahimi idza qurbat da idan wato an san dangantaka to, to dangi baya nisa wa in kanat ba'ida ko da akwai nisan tafiya ko nisan nasabar wala qurba biha idza ba'udat kuma babu wani kusanci idan aka nesanta sanin wa in kanat qariba kuda na kusa ne kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha tashhadu lahu bisilatihi bisilatin in kana wasalaha kowace zumunta za ta samu ma'abocin wannan zumuntar ta masa shaida akan cewa ya sada zumunta in ya kasance yana sadawa wa alaihi bi qat'ihi in qata'aha in kuma yana yan bi qat'iatin in qata'aha idan kuma yanke zumunta ne za ta ba da shaida akan cewa wane ya yanke zumunta رواه البخاري في الأدب المفرد أتكلم على الأدب المفرد أتكلم لمبا حديثنا سبعين دقو وصلة الرحم واجبة لا تت ولا تتم إلا بمعرفة المرء لنسبه sada zumunta wajibi ne kuma bata yiwuwa sai ka san suwaye ƴan uwanka wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib da abin da wajibi bai yiwuwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi saboda haka wajibi ne mutane su bada muhimmanci wajen yin tambaya a wurin dattawansu da iyayensu da kakanninsu don sanin dangantakarsu da suwane da suwane da rubuta ta da ajiye ta da gadar da haka a wurin na bayansu ya ce fa'iza kana la ya arifu qarabatahu wadawi rahima wadawi rahimihi fa kaifa yasiluhum wa huwa la ya arifu idan baka san danginka da ƴan uwanka ba ta ya zaka sadar musu da zumunta fa yajibu alal aba'i li inayatu bi ta'rifi abna'ihim wa dhawi qarabatihim bizawi karabati saboda haka ya zama wajibi akan iyaye su sanashe da ƴaƴansu suwaye danginsu li'anna silatar rahimi wajiba domin dole ne a sada zumunta wa hadha alwajibu la yatimmu illa bi ma'rifati al-insani li nasabi wannan kuma baya yiwuwa sai mutum ya san suwaye danginsa fa idza kana la ya'rifu qarabata wa zawi rahmi fa kayfa yasiluhum wa huwa la ya'rifuhum sai dai sada zumuncin mutanen da bai san su ba wa qawluhu fadin sa da ya fada a cikin wannan hadisi fa innahu la la la bu'da bir rahim idha qarabat wal in kanat ba'idatan ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة أي لا بعد بالرحم إذا قربت ووصلت وإن كانت بعيدة وتباب وبراءة أي نيسا با إن دي أنسى دا زمن تركوم النيسا لأن البودة كما يقال في القلوب سود النيسا أزكى تايك فإذا كانت القلوب قريبة ومتألفة فليس هناك بعد إذا زكاة سنة كسد جونا سنة فهمت جونا suna wa juna alkhairi to babu nisa wali hada dan haka ne kuwa idza kana bainal mar'i wa baina ba'ri zawi rahimihi alladhina tajma'uhu bihim qarabatun ba'idatun tawasulun in ya zama a tsakanin wato mutum da wasu makusantansa wanda koda kusancin yayi nisa amma kuma ana samun alaka ta tsakanin juna fa innahu yuhissu bi qurbin shadidin minhu sai ga kamar yana kusa da su ne وإذا كانوا من ذوي رحمه القريبين sannan kuma koda makusanta ne na kurkusa walakin laisa bainahu wa bainahum tawasul amma babu dangantakar ba a aikata dangantakar yash'uru annahum ba'iduna anhu sai sun zama manisanta qauluhu fadin sa cewa wa kullu rahimin atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha kowace zumunta za ta zo a gaban wanda ya ma'abocinta ta nuna cewa in ya sadar ta ce ya sadar idan ya yanke ta ba da shaida akan cewa ya yanke ya ce wannan yana nuna farahim yawmal qiyamati imma shahidatun li sahibiha aw shahidatun alaihi wato ita zumunta za ta zama za ta yi shaida mai kyau akan wanda ya sada ta ta yi kuma mummunan shaida akan wanda ya yanke ta in kana wasilan shahidat lahu bisila wa qad radiyat an yasila رب أن يسله رب العالمين أن يسل رب العالمين وصله idan ya sadar da zumunta ta mai shaida mai kyau kuma daman ta yarda cewa ubangiji ya sada wanda ya sada ita wa in kana qati'an shaidat alayhi idan mai yankewa ne kuma ta mai shaida akan ya yanke bil qati'a wa radiyat wa qad radiyat bi qat'i rabbil alamin man qata'aha kuma dama ta yarda da cewa ubangiji ya yanke wanda ya yanke ta wa qad adaha Allahu zalika kama taqaddam Allah ya bata wannan falalar kamar yadda ya gabata. Yan masu albarka, Malam ya gama mana da wannan gaba ta biyar wadda take magana akan silatul rahimi. Zai tsallaka kan gaba ta shida da ya ce rahmatul iyal, tausaya ma mutanen gida. Tausaya ma iyalinka shi ma wani babi ne na al-akhlaq. Malam ya fara da muƙaddima inda yake cewa, Inal Islam dinur rahmati wa nabiyuna alaihi salatu wassalam nabiyur rahmati qala Allah ta'ala وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين yace lalle addini na musulunci addini ne na tausayi addini ne na rahama addini ne na sanin ya kamata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na rahama da tausayi Allah yana faɗa cikin suratul anbiya yace ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikan bayi wa fi sai muslim sannan a cikin sai muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana muhammadun wa ahmadu wal muqtaf wal muqaffa والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة maza Allah sallallahu alaihi yake cewa ana Muhammad sunana Muhammad wato shayabu wa ana Ahmad sunana Ahmad wato wanda ya kai matuƙa wajen yabon ubangijinsa wal muqaffa ni ne annabin ƙarshe shine al muqaffa wanda ya zo daga ƙarshe wal hashir ni ne annabin nan da ake cewa al hashir wato wanda za a fara tada shi ko kuma wanda za a tada kiyama a cikin al'ummarsa wa nabiyyu tauba kuma ni ne annabin nan da Allah ya bani falalar tuba wato mutanen al'ummata dan laifin da suka yi akwai hanyar tuba wa nabiyyur rahma kuma ni ne annabin nan da Allah ya bani rahama wannan hadisi yana cikin sayin muslim a lambar hadisi na 2355 wa fi tirmidhi ya zo a cikin sunan ta al-imam tirmidhi anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake cewa ar-rahimuna يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء Nabi sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu rahama masu tausayi ubangiji mai tausayi yana tausaya musu irhamu man fil ardi ku tausaya ma waɗanda suke cikin ƙasa yarhamkum man fis sama Allah da ke sama sai ya tausaya muku wannan hadisi ne sahihi wanda yana da tarihi mai tsayi akan wato musalsal na fara karantar da hadisi al'imamu tirmidhi ya rawaito shi a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da lamba 24 kuma Shehul Albani ya inganta shi wa fi sahihain ya zo a cikin Bukhari da Muslim annan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama waɗanda Allah yake tausaya ma a cikin bayinsa su ne masu tausaya ma junansu Bukhari ya ruwaito wannan ya maimaita shi a wurare mabambanta haka Muslim ma ya ruwaito shi a lamba hadisi na 923 وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم wanda bai tausayin na ƙasa da shi Allah na sama da shi baya tausaya mishi wannan ma yana cikin sahih Bukhari da Muslim sun ruwaito shi wa rahmatul islami rahmatun amma shamila lil alamin rahmar da ke cikin addinin musulunci gamammiya ce ta kewaye ko ina ga dukkanin talikai wa hadithuna an nau'in muhimmin azimin min babin rahma. Malam ya ce, tattaunawar mu a yau ta shafi wani ɓangare ne, wani sashi ne na tausayi da rahama mai muhimmanci, ala wa huwa rahmatul walidi li waladi. Wato irin tausayin da ake so a gani mahaifi yana ma ɗansa, fa yana ha asasul ubuwati wa asluha. Domin wannan shine fandisho na na fatherhood, na fatherhood na ubantaka. Wa murtakizu tarbiyya wa ƙa'idatuwa kuma shi ne wato dandamalin da ake gina tarbiyya a kai. Fa'iza wujidatin rahmatu fi ƙulubil aba'i wal ummahati hallatil khairatu maka samu tausayi da rahama a zakatan ubanni da uwaye to za ka ga alheri ya game ko'ina wata walatil baraka za ga albarka ta biyo bayan junanta wata haƙaƙatil masalihul kabirat abubuwan da ake fatan a samu na manyan maslahohi sai su tabbata wal manafi'ul azimat hakanan amfanoni masu girma sai su tabbata birran wa wafa'an anan ne za a samu biyayyar ƴaƴa din ga iyaye idan iyaye sun musu tausayin da ya kamata su musu kulawar da ya kamata wa wafa'an da kuma wato mai da biki cika alkawari wa ihsanan da kuma kyautatawa واستقامة على طاعة الله بإذن رب العالمين والسماوات بإذن رب الأرض والسماوات da kuma tsayuwa akan da'a ga Ubangiji da izinin Allah maɗaukakin sarki. Wato yara ba za su samu tarbiyya mai kyau ba sai iyaye sun zama masu tausayi masu kulawa da su. Fa in nuzi'atir rahmatu min qalbil walidi halla shaqa. In aka samu mahaifa waɗanda zukatansu babu tausayi daga nan sai a samu ainihin wato a tsiya ta shigo cikin gidan wata walal ana'u nan sai a samu shan wahala da fitintunu wata farraƙal abna'u daga nan ne za ka ga 'ya'ya sun gida ya rabu kowa ya kama gabansa wa kafratu shiddatu wal abuba'u za a samu tsanani da kuma wahalhalu na cututtuka da damuwa wa fil hadisi ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yake cewa la tunza'ur rahmatu illa min shaqi wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da kyakkyawan isnadi Abu Dawud ya rawaito shi a lamba hadisi na 4942 da Tirmidhi a lamba hadisi na 1923 annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tunza'ur rahmatu ba a tumbuke rahama daga zuciyar wani dan adam illa min shaƙi sai mutumin da ya zama wato ma'asaranci wanda ya asarar lahirarsa Allah ka tsare mu wa hadha fihi ilmahatun ila anna intiza'ar rahmati mujibul lishaqa wannan akwai nuni akan cewa abinda ke jawo a cire rahama daga zuciya shine wato tsiya da tabewa wa sababun kuma dalili ne li hululihi dan samun wato ita tabewar لهذا فإن أعظم ما يكون في باب التأديب والتربية للأبناء saboda haka mafi girman abin da ake nema a samu wajen tarbiyyan ‘ya'ya shine an tukama alar rahmati a gina tarbiyyan yara akan tausayi war ra'afati da tausasawa bihim wata waddud da nuna musu ƙauna wata lattuf da bin su a hankali wal ihsani ilaihim da yi musu wato kyautatawa fa innaha waɗannan abubuwa rakizatun azimatun tushe ne mai girma wa aslun matinun ka'ida ce wacce take mai muhimmanci la budda minhu fi hadha bab babu makawa dole a yi amfani da shi a wannan babi sai malam bayan wannan muqaddima sai malam ya ce an Aisha ta radiyallahu anha qalat jaa arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala tuqabbiluna as-sibyan wani mutumin ƙauye ya zo ya tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbantan yaro karami yana masa wasa sai ya ce wai yanzu ku kuna ma yara irin wannan haka a rungume yaro a mashi bin nan a mashi talattufi fama nuqallibuhum yace ni a garin mu ba ma yin wannan fama nuqabbiluhum san ba ma to su sama yara ko hamu musu sun ba fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yake cewa awa amliku laka an naza Allahu min kalbikar rahma ya ce to yana iya da kai me zan iya da kai bayan kai kana gwada mana cewa yanzu kai zuciyarka babu tausayi ne a ciki ni kuma zuciyarta tana cike da tausayi da haka ba zai yi mu'amala iri ɗaya ni da kai ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim Imam Bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na 5998 da Muslim a lamba hadisi na 2317 Malam ya sake cewa wa an abi hurairata رضي الله عنه أن الأقرأ بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن الأقرأ ابن حابس ياغ من الله صلى الله عليه وسلم ينا سنبنتا الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما فقال سيتي إن لي أشرة من الولد يتي والله شينا دا آيا قوما ما قبلت واحدا منهم من تبا سنبنتا كوا دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شينا من الله يكي إنه من لا يرحم la yurham lalle wanda bai tausaya ma na ƙasa da shi shi ma bai cancanci a tausaya masa ba Allah bai tausaya ma wanda bai tausaya ma na ƙasa da shi wannan hadisi ne muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a lamba hadisi na 5997 da Muslim a lamba hadisi na 2318 Malam ya sake cewa inna qiblatas sibyan wa mu'anasatihim lalle sumbantan yara da jansu a jiki damman wa hamlan a ɗauke su a yi musu a rungume su wa muda'abatan da yi musu wasa dakhilatun fi jumlatin rahmatin lati ja'alaha Allah subhanahu wata'ala fi qulubil qulubi nahu yana cikin tausayi da Allah ya sanya a zakata wanda ake fatan a ga ana tausaya ma yara fahiya nau'un min rahmati lahum wani nau'i ne na tausaya musu wal atafi da yi musu ainihin wato tausashi wal hanu alaihim nuna musu ƙauna wa nau'un min idkhalis sururi da shiga musu da farin ciki wal uns da nuna musu cewa a gida suke ala qulubihim falaha sha'anun wa makanatun wannan sumbanta da iyaye suke ma yara a goshi ko a hannu ko makamantansu tana da matsayi babba a wurin a zuciyar yaro tana nuna ma yaro cewa lalle da gaske ana kaunar shi ana san shi kuma ana tausaya mishi kuma yana da tasiri sosai wajen tarbiyyar da za ta zama wato asasin rayuwarsa a gaba saboda yadda lokaci ya yi mana halinsa za mu dakatar da wannan tattaunawa a daidai nan sai Allah ya kai mu kuma a darasi na gaba wanda ya zama na sha biyar kenan insha Allah za mu ji ci gaban tattaunawa da malam zai mana akan wannan gaba ta tausaya wa iyali a cikin wannan tafi na shi mai albarka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah